بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na goma sha takwas ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya sha hudu ko afuwan jiya ma na samu wannan wahamin sha hudu ko sha hudu ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da 25 ga watan ɗaya miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadil ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda babban malami Muhammad Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya takaita mana shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka idan za ku iya tunawa muna dai cikin babin da yake magana akan zakka inda malam a darasin da ya gabata ya gaya mana ba a fitar da zakka a cikin dawakai ba a fitar da zakka a cikin bayi babu zakka a cikin alfadarai da jakuna haka babu zakka a cikin kayan lambu irin su tumatir albasa karas da sauransu haka babu ainihin wato zakka a cikin kankana da gurji da kuma kayan marmari waɗanda ba a iya auna su kuma ba a iya ajiye su ba sa karɓar ajiya amma banda inibi wato shi inibi da ɗanyensa da busasshensa ba a bambanta ba kowanne akwai zaka a cikinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa idan mutum ya kawo zaka a yi masa addu'a idan mutum ya baka zaka ka yi masa addu'a an ruwaito annabi yana cewa allahumma barik fihi wa fi ibli wannan ga mutumin da ya kawo zaka wato ta raƙuma kenan sannan annabi yakan ce Allahumma salli alai baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zalintar mai dukiya wajen karɓar zakarsa kuma bai dace da koyarwar ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallama a cuci talaka wanda za a bawa zakka a ƙarƙashin wannan ka'idar sai musulunci da kuma karantarwar annabi sai ta zo da karɓar zakka a cikin tsaka-tsakin dukiya ba na can sama ba ba kuma na can ƙasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ya ba da zakka kuma ya koma ya siye zakkar da ya bayar ya ba da zakka to ba ruwansa da abin da ya bayar na zakka a ƙarƙashin wannan kuma karka siya wa mutum kayan abinci da kuɗin zakkarsa wani lokaci sai ga idan mutum ya cire zakka sai sai hatsi da yawa kawai sai ta rabar da hatsi ba shi aka sa ka ba kuɗi kake da shi ka fitar da zakka kuɗi ba shi kuɗinsa in yana son hatsi ya siya in kuma matsalarsa ba ta hatsi ba ce ya siya abin da yake so da haka ba a kuma bin zakka bayan an fitar da ita ko kuma mutum ya ba da sadaka kuma ya ƙwalla kware a wannan sadakar ya yi bi hanyoyi da dabaru ya siye sadakar ko zakkar daga wanda aka ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta cin zakka ga mawadaci sai dai idan ya samu wannan zakar ta hanyoyin mallaka ba ta zakka din ba kamar fakirin da aka bawa shi kuma ya bawa mawadacin kyauta ko kuma shi fakirin da aka ba ya kai kasuwa ya siyar wa wani kai kuma a matsayinka na mawadaci ka je kai kuma sai ka ga kayan da kake so asalinsu na zakka ne da aka ba wani ya je ya siyar wannan bai shafe ka ba kai siyowa kai wannan ma za ka iya mallakar zakka ta irin wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a iya cin bashin zakka ma'ana a karbi zakkar mutum kafin lokaci yayi saboda wata bukata ko wata maslaha ta al'umman musulmi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar Abbas har tsawon shekara biyu kafin lokacin yayi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkar da kai zakatul fitr a kan mutum da kuma duk waɗanda yake ɗaukan nauyinsu ƙananansu da manyansu kwano ɗaya na shinkafa kwano ɗaya na gero ko kwano ɗaya na dawa ko na masara ko ainihin wato dabino ko kuma abin da ya shafi cikui kamar yadda muka karanta sannan ya zo a cikin sayyahain mu'awiya yana ganin idan kana da wata nau'in alkama da ake kira albur to wai in ka ba da rabin mudu wato rabin sa'inta ya wadatar shine kamar a madadin sa'i guda na wani wata nau'in alkamar da ba alburru ba shi ma dai mun tattauna akan wannan a satin da ya gabata abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya ruwaito fitar da zakafin da kai ainihin wato kafin a fita sallar idi kamar yadda imam bukhari da imam muslim suka ruwaito manzo allah ya yi umarni da a fitar da ita kafin mutane su fita zuwa sallar idi wanda ya bayar da ita kafin a fita sallar idi an karɓi zakarsa zakarsa karɓaɓɓiya ce wanda ko bai bayar ba sai daga baya to ya yi sadaka ta yau da kullum ba zakafin da kai ba mun karanta fasalin da ke magana akan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da yin sadaka ta taɗawu'i an yi magana sadaka ta zakka wannan wajibi ce to banda ta zakka ta wajibi wadda ita sai shekara-shekara in Allah ya ni'imta ka ya baka dukiya za ka dinga cirewa to akwai kuma sadaka ce yau da kullum wanda za ga 'yan uwanka na jini makwabtanka da sauran jama'ar gari mabukata lokaci bayan lokaci ka dinga ba su sadaka wannan shi ma yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ba a taɓa samun mai kyauta ba irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ya mallaka yakan ba da shi da kaɗan ko mai yawa cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba a taɓa roƙon annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake da shi ba ya hana an gane ko kaɗan ko da yawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam balma yana murna yana farin ciki da abin da ya bayar in ya bayar cikin murna yake bayarwa ba cikin ɓacin rai da nuna an dame shi ko an takura masa da kawo ko bani ko taimaka ba annabi murna yake yi in ya bayar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani mabukaci ya zo wajensa yana da wata bukata kuma abin da yake da bukata annabi ma yana da bukatar wannan abin to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fifita bukatar wancan akan tasa sai ya haƙura ya ba wancan sallallahu alaihi wasallam wani lokaci abincinsa da zai ci sai ya ɗauka ya ba wanda yake da bukata wani lokaci tufafin da zai sa wani ya nuna yana da bukata sai ya ɗauka ya bashi ba za ka iya irin tasa ba amma hakamanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu wai ku kamanta duk da ba za ku iya yin irin nasu ba domin kwaikwayo da kamanceceniya da mutanen kirki akwai rabauta a cikin wannan za mu tashi gabar da mala yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa kana yatanawwa'u fi asnafi i'ta'ihi wa sadaqati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana nau'anta kala daban-daban na kyautarsa da sadakarsa wato kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta ta sadakar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yakan nau'anta sadaka kamar yaya sai mala ya ce fataratan bil hadiya wata rana annabi kyauta zai bayar wataratan bil sadaka wata rana kuma sadaka zai bayar wataratan bil hiba wata rana kuma abinda ake kira alhiba kyauta wato ita kyauta galiban akan bayar da ita ga wanda yake ba wai mabukaci bane an gane ko sadaka ana ba da ita ga mabukaci ita kuma kyauta kana iya ba wanda ya fi ka wadata kana iya ba babban mutum kyauta ina fata an gane amma sadaka galibi akan ba wa wanda yake mabukaci wanda yake ƙasa da kai ita kuma kyauta girmamawa ce kuma ihsani ne to annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan yi kyauta wani lokaci yayi sadaka wa taratan kai wani lokaci ma bari ka ji wani irin da abi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda ba a cika samu al'umman mu tana yi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci bishira'i shay sai ya siyi kayanka sai ka bashi ya baka kudin thumma yudil bai'a sil'ata wa thaman sai ka siyar masa ka faɗi yanda kake so ya siya ya baka kudin ka karba sai kuma ya ban maka kayan ce ka rike ya ban maka ma'ana ya ban maka kudin da abin da ka siyar masa sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ya taho da ainihin wato leda pure water ka gan shi dai alamun mabukaci ne mai iyali ne amma bai yadda zuciyarsa ta mutu ba ya ɗauki leda pure water ya ɗauki ɗan farantin goro ya ɗauki dabino yana turawa ka ce malam nawa ne kuɗin wannan dabinon naka ya ce naira dubu goma ka kirgo dubu goma ka bashi ya ce to alhaji ina za a juye ka ce allah ya bada sa'a ba a cika samun irin wannan ba balma kana ganin mutum da ɗan abu amma sai ka yi ta tayi a kai biyu uku zan baka naira ya ce naira naira hamsin hamsin ne maimakon ka bashi ɗari biyar ka ce ban guda biyu ya ce ga canji ka ce na ban maka a'a wai guda biyun ma sai ya sayan ma biyu sha ɗari ɗari ne sai ya sayan ma biyu naira ɗari da hamsin sai ya ma rage ya ce alhaji abin ne duk ya kuntace kayi malam duk mun sani in ma baka ci riba da ni ba za ka ci da wani ka gane ko to kaga wannan ababin ihsani irin masu wannan kananan sana'o'in haka ake musu in yazo yayi maka yankan farce sai ka bashi dubu goma kai za ka ga yanda Allah zai faranta ma yanzu ka ba mu yankan da kyar ake ba su naira ɗari fa wani ma zai ɗauko tamanin ya ce da Allah canjin kenan ka rike amma ya gama yanke farce yana tunanin dai bai fi ka bashi naira ɗari biyu ba ka ɗauko naira dubu goma ka ce gata ai kila hannunsa ya dinga rawa wajen kirga wannan kuɗin yadda ka faranta masa wallahi sai Allah ya faranta ma baka taba faranta wa wani ba Allah bai biya ka ba baka taba fitar da wani daga cikin damuwa ba Allah bai fitar da kai daga damuwar ka ba ai kuɗi ba shi bane yake nuna baka da damuwa wadata ba ita take nuna baka da damuwa ba mulki ba shi ke nuna baka da damuwa ba dan kana da wani mukami kana da wasu damuwoyin da suna nan suna damun ka ka rasa yanda zaka yi da su taimakawa wani ya fita daga tasa ka ga yanda za ku yi da Allah a taka to amma za ka galibi ba ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Jabir haka ya siye raƙumin Jabir suka yi ta ja inji a ka dan yi min rage yace a ni ya maikin Allah haka dai zan siyan ma yace to na siya hakan yace to amma ina da sharadi ya maikin Allah sharadin shine yanzu kaga akan hanya muka yi cinikin ga kaya na gani ni kaina zan isa zuwa gida akan wannan raƙumi na in na je na sauke kayana na huta zan jawo raƙumin in kawo maka annabi yace na yarda da wannan sharadin naka Jabir jabir ya jawo raƙumin bayan ya je gida ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam har ya juya annabi ya ce a kira shi ya ce jabir ya aka yi ne raƙumin ka ya yi lafiya kana ganin kamar na karɓe ma na raba ka da raƙumin ka na san kana son sa jabir to kuɗin da na baka dama na raƙumin ka ne shi kuma raƙumin ka haɗa ka rike na ban maka sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sai da ɗaya sana'a karama ka siya ya ɗauko ya ba ka ce a kawai na ban maka da kuɗin da wannan dawa ba wai kana nufin ka siya abun ba so kake ka taimake shi ka tausaya masa amma dai karka bashi ya saba da kuma maula shi yasa tunda kayan sana'a yake yi taimake shi akan sana'ar ire-iren ku kuna nan zai ci gaba da wannan sana'a ya ci gaba da girmama ta kila gobe in kuka haɗu da shi sai ga kayan sana'a sun karu to idan ana haka kaga ko da yaushe za a dinga cicciɓa waɗanda suke suna da rauni suna suna kasa to kaga wannan nau'i ne na sadaka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi irin wannan wataratan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya qataridu shay'a ya karranci abu ya ce ranta mun a a wato wato ranta mun rago guda daya ko ranta mun raƙumi fayarud fayaruddu akthara minhu amma ya tashi dawo ma da rancen da ka bashi sai ya dawo ma da fiye da abin da ka bashi wata rana an karɓi raƙumin wani aka yi wata bukata ko aka ba wa wani aka ce masa ya yi haƙuri shi wanda aka ranci raƙumansa aka ce idan raƙuman zakka sun zo za a mayan masa da nasa da raƙuman zakka suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bawan Allah da muka ranci raƙumansa muka ara a dawo a mayan da kayansa sai mai kula da raƙuman ya ce ya makin Allah na duba babu irin nasa ya ce sai wanne ya ce duk na ciki sun fi nasa annabi ya ce ɗauko wanda ya fi nasan ka bashi wanda ya fi kowa iya biyan bashi shine wanda yake bayar da wanda yake kyautatawa wajen biyan bashi ya bada sama da abin da aka bashi an baka daidai lokacin da kake da bukata ka fita daga cikin bukatar ihsani ne ka dawo da sama da abin da aka baka kadda ya zama sharaɗi ne in za ka dawo man da shi sai ka dawo man da sama da abin da na baka to anan shine riba take shigowa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ranci abu amma fa ya ruddu in ya tashi dawowa da shi sai ya dawo da akthara minhu wanda ya fi shi kila ka ara masa abun ka tsoho ne da ya amfani da shi yana nan ba lalacewa ya ba amma da ya tashi sai ya siyo sabo ya dama da shi kai tsoho ka ba shi aro amma ya tashi sai ya siya ma sabo ya dama da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabalu alhadiya yana karɓar kyauta idan an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta yana karba shi yasa wata rana ya ba sayyidina Umar kyauta sai sayyidina Umar ya ce ya ma'aikin Allah ba wanda ya fi ni bukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar duk sanda aka baka kyauta ka kula da abubuwa na farko ba kai ka roka ba ba kwalla fare kai akan a baka ba sannan babu wani kaskanci da zai biyo bayan baka kyautar da aka ka karba akwai kyautar da ka san kyauta ce amma ka san da wata manufa sai ka ce baka bukata ba dan baka bukata ba sai dan kare mutuncinka akwai kyautar da za a baka kila gobe za a iya goranta maka to irin wayannan kyaututtukan dan babun kare mutunci zaka iya nuna baka bukata a kawo ka ce ka gode Allah ya saka da alkhairi amma baka da bukata amma matukar ba wannan ba dan girmama ka ko dan mutunta ka ko dan wani dalili aka dauki kyauta aka ba ka karba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai shi girma ba ba kai shi matsayi ba ana ba shi kyauta kuma yana karba sallallahu alaihi wasallam amma fa duk ran da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta sai ya saka maka wa yukafi'u alaiha yakan yi sakayya akan abin da aka bashi na kyauta bi akthara minha da fiye da abin da aka bashi kyauta mutumin karkara ya kawo ma ziyara sai kawo maka kyautar kwano uku ko kwano biyar na wake sai da ya tashi tafiya sai ka ba shi kudin da ya kai buhu ɗaya na wake ka haɗo masa da manyan riguna kamar guda uku da takalma kala biyu da hula kala biyar ka yi karamci mala ka yi karamci ɗan uwanka ne shi yana nan da wannan zumuncin kai yaushe rabon da ka je inda suke kakon biyu amma shi duk sanda ya samu faraga zai dan kulla dan wakensa ko ta kulle yadda dawata da dan barkono ta taho da ita taho binni wajen gaida dan uwanta ko yayanta ko wani abu mai kama da haka to in suka zo kai kuma karka abin nan wani ma ya taho da zabi guda biyu ko guda biyar ya danganta to in ya zo kai kuma ka kalli wannan in ka tashi saka masa saka masa da ninkin abin da ya baka wannan ka yaga kayi koyi da halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka zo ka ce wai kwanan nan waken nan da suka kawo ya kai kwano nawa a ce ai kwano kwano kwano uku ne kwano uku ko eh kamar naji an ce kwano yana kai 1700 ko eh to shikenan a ka lissafa kawai in ya tashi tafiya ya ka bashi kudin kwano uku da kwano uku in kai haka ba kai koyi da halin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaji annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake in an bashi kyauta zai saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku alheri ku saka masa duk wanda ya muku alheri ku saka masa har annabi ya ce in ka rasa yanda za ka saka mutum kai tai masa addu'a har sai kaga ka saka masa ya gaji da cewa amin Allah ya maka kaza Allah ya na fa gode Allah ya kaza in a waya ne sai ya gaji da cewa amin amin a ba komai fa ai ba wai ba wani abu bane to ya gamsu kenan to shikenan ka saka masa ina fata an gane wannan duk halaye ne masu kyau annabi yana yin haka talaffufan dan tausasawa wa tanawu'an da nau'antawa fi durubil ihsan wajen kala daban-daban na ihsani bi kulli mumkinin annabi yana yin ihsani da dukkan abin da zai iya wa kana ihsanuhu bima yamlikuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ihsaninsa yana yin ihsani kyautayi bima yamlikuhu da duk abin da yake iya mallaka duk abin da ya mallaka bai fi karfin annabi ya ma ihsani da shi ba ba kuma da iya abin da ya mallaka ba wa bi halihi manzon Allah yana yin ihsani da halinsa halayensa masu kyau in ka zauna da shi sai yayi maka ihsani ka gane cewa a mu'amalarka da manzon Allah akwai ihsani wa bi qaulihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ihsani a maganganunsa ba zai gaya ma abin da zaka ji ba dadi ba annabi baya bakan magana annabi baya zagi annabi baya la'anta annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗan maganganu na muzantawa duk baya yi da haka in ka zauna da shi tsawon zaman ka da shi zaka samu ihsani wajen zantuttukansa ko bai dauki abu ya baka ba to akwai ihsani wajen magana ko bai dauki abu ya baka ba akwai ihsani wajen halayensa sallallahu alaihi wasallam fa yukhriju ma inda annabi yana fitar da duk abin da ya mallaka shi dama ba tarawa yake ba akwai ran da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka ganshi ya tashi a fujajen yayi cikin gida yana tsatsallaka mutane ya shiga cikin gida can sai aka ga bayan wani lokaci ya fito sai yake gaya wa sahabbai sun yi mamakin irin wannan tashin sai ya ce ai wato wani taro ne ko wani dinare ne ko wasu kuɗaɗe ne ya tuna cewa bai gama sadaukar da bai gama bayar da su ba shine ya tuno shine ya je ya umarni ya ce a ba da su sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fitar da ma indahu abin da yake da shi wajen waɗanda suke da bukata wa ya'muru bis sadaqa manzo Allah yana yin umarni da a dinga yin sadaka a dinga sadaka malam bahaushe ma ya ce sadaka maganin masifa ko yau ga masifu nan suna ta kunno kai ko ta wace kwana saboda ka yawaita sadaka Allah maɗaukakin sarki zai dinga yayi maka wa yahuddu alaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa akan yin sadaka fa idza ra'ahu al-bakhil duk sanda suka yi ido hudu da marowaci da ahu haluhu halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja hankalin marowaci ilal bazl zuwa ga shi ma ya zama mai kyauta in dai zaka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na marowaci to in Allah yadda ba za ku rabu da manzon Allah ba sai ka koyi kyauta sallallahu alaihi wasallam haka ake so duk wanda ya zauna kusa da kai ya koyi alheri in kana da wadata duk abokanka masu kuɗi duk wanda ya zauna da kai ya koyi alheri ana nan a ga wannan ya zo ya dan tsuguna ya ce kaza ka zaro ka bashi wannan ya ce kaza ka ce aje a bashi kaza wannan ya ce kaza baka gajiya kai gajiya yayi Allah yayi da baka kai ma Allah yana nan yana ta baka kuma Allah ta'ala ce duk wanda ya bashi rance sai ya biya shi wa ma anfaqatun min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar Allah ya ce sai ya mayamma kuma shine mafi alherin masu azurtawa da haka duk wanda yake in kai wani babban mutum ne mutane su koyi alheri a wajenka in dama ka samu a gwamnatance ja mutanen ka ja yan uwa ja ƴaƴan makota amma mutum ya gama kwana ya gama shekara talatin da biyar a sabis wa ko mutum ɗaya da ya amfana da shi na amfanin aikinka kuma ka dawo cikin al'ummar da ka rayu a cikinsu babu wani abu da za a iya ɗagawa na tasirinka a ma'aikacin gwamnati ko tasirinka a damar da ka samu kai kama wani irin mutum ne wa kana man khaladahu la yamliku nafsa an samaha manzo Allah ya kasance man khaladahu duk wanda ya hulɗa da shi la yamliku nafsahu ba zai iya mallakar kansa ba an samaha sai ya zama mai saukin kai ba za ka san ta ko ina ba komai tsaurin kanka komai taurin ainihin wato zuciyarka in dai za ka yi hulɗa za ka yi zamantakewa da mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka iya mallakar kanka ka ci gaba da wannan ɗabi'ar marar kyau ba har sai ka koyi samaha saukin kai sai ka koyi kyauta sallallahu alaihi wasallam falidhalika da irin waɗannan halayen ne kana ashrahul khalqi sadaran shi yasa yafi kowa fadin kirji sallallahu alaihi wasallam ba shi da damuwa ko ta sisin kwabo amma ka zo damuwa ta nan damuwa ta baibaye ka ta ko'ina ya damuwa ba za ta dame ka ba ka yi nesa da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa sai ka kwanta ka kasa bacci kai ta juye juye bacin ran daban na yau na yau daban na gobe daban da ka je ana auna a ce BP yayi sama kana koyi da halin manzan Allah ai sai dai kullun ka je likita ya ce ka amma Allah ya taimake ka lafiya ka kalau bifin ka normal amma ka tattaro kanka match ta ko'ina, kaga akwai damu. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kasance ashrahul khalq shi ya fi halitta yalwa ta asadar kirji ya fi kowa yalwar kirji ba shi da damuwa baya ruko baya kwana da kowa sallallahu alaihi wasallam wa adiyabuhum nafsan ya fi kowa tsarkin zuciya ya fi kowa daɗin rai fa inna lis sadaqati wal ma'ruf sai aka gaya ma saboda yin sadaka wal ma'ruf da yin ai alheri tasirin ajiban malai ce yana da tasiri mai ban mamaki wallahi ka koyi wannan halin shi sa annabi ya fi kowa faɗin kirji saboda yawan sadaka saboda aikin alheri yawan alheri ya ba wannan ya ba wannan baya gajiya karka ce karewa za ce ba wani karewa da za ce wanda ya baka shi ya ce kai haka anfik unfik alaik yabna adam hadithul qudsi annabi ya ce ya kai dan adam Allah ka yace ya kai dan adam anfik ciyar unfik alaika zan ciyar da kai karka samu matsala Allah ya ce bayar zan baka la tuki fayuka alai karka tsuke bakin aljihunka sai Allah ya tsuke maka sai Allah ya baka da wayanka Allah ya baka da hikimarka ya baka da dabaraka a cikin bayarwa tarin alheri yana cikin bayarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta dukiyar da kake kallanta babu alheri a cikin ta manzo Allah sai yace sai wanda yake hannunsa a bude ya ba wannan ya ba wannan illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza to wannan madalla da dukiya in ta shiga hannun irin mai bayarwa amma dukiya ba ta yi ba a hannun marowaci to shi ma bai ci ba baka ganin yanda yake rayuwa ballantana ya san maka kaga babu gwala-gwala sama da Allah ta'ala in kana ruwa ya hana ka kai maka ji daɗin kuɗin ya hana ka ka ji daɗin dukiyar ba ka ci ba mai jin daɗin dukiyar kaiwa ba ka jinta da haka mala yake cewa fa inna lissadaqati domin ita sadaka wal ma'rufi da alheri tasiran ajiban yana da tasiri suna da tasiri matuƙa mai ban mamaki fi sharhi sadiri wajen ka zamanto mai yalwa da farin ciki a zuciyarka kana so kar ba damuwa wato ka kori damuwa daga kirjinka daga zuciyarka ka koyi wannan halayen guda biyu ka zama kana yawan yin alheri kana yawan yin sadaka fanda fa zalika kaga manzo Allah duk ya sufantu da haka shi yasa kaji ana gaya ma ga irin halayensa fanda fa zalika kuma ƙari akan haka ila ma khassahu Allah bihi zuwa ga abin da Allah ya keɓanci manzan Allah da shi min sharhi sadrihi na buɗa da kuma yalwata masa ƙirjinsa bin risalati da manzanci shi sa Allah ya ce alam na sharah laka sadarak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak Allah ya ce bamu yalwata maka ƙirjinka ba Allah ya yalwata ƙirjin manzan Allah dama Allah wato ya yalwata kirjinsa bin risalati da manzanci wa khasa'isiha da kuma keɓance-keɓancen manzanci wa tawabi'iha da abubuwa mabiya na manzanci wato akwai abubuwan da in ka zama manzo akwai tawabi akwai abubuwan da za su biyo bayan wannan matsayin da ka samu akwai abubuwan da suke na musamman ne sun keɓanci wanda aka bashi irin wannan matsayin to tare da irin waɗannan ga dama Allah ta'ala ya buɗe ƙirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi da saukar masa da saƙo da kuma manzanci tare da abin da kuma manzanci ya ƙunsa wa sharhi sadrihi banda kuma buɗe ƙirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi hissan ƙuru-ƙuru wa ikhraj hafzi shaitan minhu da fitar da rabon shaitan daga cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam in kun tuna kissar annabi lokacin yana karami lokacin da na halimatu sa'adiya ta tafi da shi dan shayarwa ai mun san abin da ya faru ko wata rana sun fita kiwo tare da ainihin wato ƴaƴanta sai mala'ika mala'ika jibril ya zo suka kwantar da annabi wasu mala'iku suka zo suka kwantar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro suka yi mata tiyata suka bude kirjinsa sallallahu alaihi wasallam aka fitar da wata tsoka ko wani raban shedan sannan suka mai da gurin suka hade shi to wannan yana daga cikin dalilin da yasa ainihin nana halimatu sadiya ta tsorata har ta ce bari ta mai da shi kada wani abu ya faru a ce a hannun ta ya faru ina fata an gane kaga wannan kisar kenan kaga tirran gini tirran zane annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karami an bude kirjinsa an masa operation an fitar da rabon shedan sannan kuma bayan ya girma an turo shi da manzanci an sake share kirjin nasa da zuciyarsa an kuma sharewa da manzanci to ga kuma ya zo kuma ya dinga ɗabi'antuwa da wasu halaye da ko babu manzancin ma in mutum ya siffantu da wannan halayen kirjinsa faɗi yake sallallahu alaihi wasallam wa azamu asbabi sharhi sadiri daga cikin manya-manyan hanyoyin samun yalwar kirji a tauhidu akwai kaɗaita Allah kana so ka samu wato wato sharhu sadr wato yalwar kirji to ka zama kana da tauhidi ka ta Allah maɗaukakin sarki da bauta ka ta Allah maɗaukakin sarki a rububiyarsa a uluhiyarsa da kuma sunayensa da sufofinsa tauhidi yana daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ko kirjin mutum ya faɗi mutum ya dinga samun walwala a cikin zuciya wa ala hasabi kamalihi wa kowace gwargwadon kamalar imaninka gwargwadon ƙarfin imaninka wa ziyadatihi gwargwadon ƙaruwar imaninka ya kunun shirahu sadir sahibi gwargwadon yalwar ƙirjin ma'abocin wannan imanin ma'ana kenan imani yana kammaluwa yana ƙara ƙarfi yana ƙara yawa faɗin ƙirji da yalwar ƙirji da nutsuwa da walwala suna ƙaruwa ta'ala baka ji Allah ta'ala ya faɗa ba cikin suratul zumar yake cewa afaman sharaha Allah sadarahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih afaman sharaha Allah sadarahu lil Islam wanda Allah madaukakin sarki ya bude kirjinsa ga karbar musulunci wanda Allah ta'ala ya bude kirjinsa ga karbar musulunci wato kirjin ya bude musulunci ya shiga fa huwa ala nurin min rabbi dan haka ya zama wato cikin shiriya wato cikin hasken ubangijinsa duk wanda Allah ta'ala ya buɗe ƙirjinsa musulunci ya shiga to za ka ga Allah ta'ala yakan haskaka wannan ƙirjin da kaga kenan tauhidi yana buɗa mutum ƙirji yana haskakawa mutum ƙirji suratul zumar aya ta 22 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya kuma cewa faman yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah yake nufin shiryar da shi ya shirah sadarahu lil islam yakan yalwata kirjinsa ga karbar musulunci babu wata yalwar kirji da mutum zai samu bayan bai karbi musulunci ba kar ka ga wani kafiri kamar ka ga yana da yalwar kirji babu wani kafiri da yake da yalwar kirji babu domin abin da ke kawo yalwar kirji shine hasken imani ya shiga cikin zuciya wa man yurid wanda kwa Allah yake nufin an yi dillahu ya batar da shi, ya ja'al sadarahu dayyikan haraja, Allah yakan sanya ƙirjinsa ya ƙuntata ƙwarai, sai zuciya ta takure, ga kuɗi, ga mulki, ga ƙaton gida, ga abubuwa wanda ya kamata ya fi kowa yalwar ƙirji, amma sai gan shi a cikin kunci, sai gan shi a cikin damuwa. Me yasa? Sabida babu hasken tauhidi a cikin zuciyarsa. kaga kenan daga cikin manya-manyan sabubban da ke kawo yalwar kirji shine tauhidi wa minha daga cikin abin da ke kawo hasken kirji annuru ladhi yaqzifuhu Allah fil qalb wani haske da Allah ke jefa shi cikin zuciya wa huwa nurul iman shine hasken imani wa fi tirmidhi marfu'an hadisi yazo cikin tirmidhi kuma hadisi ne marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza dakhala nurul qalba idan hasken imani ya shiga cikin zuciya in fasaha sai zuciyar ta yi fadi wan sharaha sai ta yi yalwa kaji ashe abin da ke kawo zuciya kar ta takure kar ka dinga shiga cikin kunci kar ka dinga shiga cikin matsi da takura to abin da ke haifar da wannan shine ainihin wato a wato haske na imani in Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da wannan to ka more wannan hadithin hadisi ne mai rauni hadisi ne da'ifi ibn jarir ya ruwaito shi a cikin tafsirinsa mujalladi na bakwai shafi na 21 haka imamul bai a cikin shu'abil iman ya ruwaito shi hadithi na dubu goma da ɗari biyar da hamsin da biyu haka ibn abi duniya a cikin zikirul maut shi ma ya kawo wannan hadithin wato a hadithi na ɗari da sha shida haka abu abdullahi al-hakimun ne saburi a cikin mujalladi na hudu na al-mustadrak shafi na 311 hadisi mai lamba ta 7863 hadithin ibn mas'ud radiyallahu an wannan hadithin da muka karanta hadithi ne wanda yake yana da rauni mun ji maraji wato ko kuma mun ji takhrijin da aka yi wa hadithin wayannan manyan malamai da sun ruwaito shi wa rawahul hakim at-tirmidhi fi nawadir al-usul haka al-hakim at-tirmidhi a cikin nawadir al-usul shi ma ya kawo wannan hadithin al-asl as-sadis wa 80 a karkashin asali na 86 fi annal kayyisa man absara al-aqiba a karkashin hadithin ko babin da yake magana ko asalin da ke magana akan annal kayyisa wai shi mai hankali man absara al-aqiba shine wanda yake kallon karshe mai hankali shine wanda ƙarshen al'amari yake kallo baya kallon farko wal ahmaqu amma wawa man amiya anha shine wanda ya makance baya ganin ƙarshe ko me zai biyo ƙarshen shi ba ruwansa kawai yanzu yake duba in dai yanzu da kyau kuma yana ganin ba matsala yanzu to baya kallon akiba a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da ɗari biyar da ashirin da biyar hadithin ibn umar radiyallahu anhuma والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة وأن حديث دي ربما لمن حديثي شيخ ناصر الدين الألباني يا رونا ناشا أشكين سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث نتري ترد ستندا بير ولم يخرجه الترمذي صاحب السنن سيدي إمام الترمذي صاحب السنن بفتد وأن حديث با da haka dai wannan yana daga cikin abin da ke sa ka sami yalwar kirji wa minha daga cikin abin da ke kawo yalwar kirji in ji ibn al-qayyim al-ilmu ilimi a dole ka zamto cikin bakin ciki ka dinga kwana cikin kunci da takurar zuciya saboda jahilci jahilci yana kawo kuncin zuciya ilimi yana daga cikin abin da ke kawo yalwar kirji fa innahu yashrahu sadara domin ilimi yana yalwata kirji wa yuwassi'ahu ya bude kirji walaysa hadha li kulli ilmin amma fa ba kowane ilimin ba ba kowane ilimi ba bal lil mawruthi anir rasul ilimin sai wanda ya zama an gaje shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin alqur'ani da sunna wannan shine wanda yake haskaka wa mutum zuciya amma dan kayi ta karatu na na zamani kayi digiri na farko kayi digiri na biyu kayi digirin digirgir babu alqur'ani babu sunna dan an ganka cikin takura ba mamaki ba wannan ilimin bane yake sa ina ma ka yi wayo bayan ka yi wancan shi ma ka zo wannan ka karanta ka iya karatun alkur'ani ka fahimci addini to za ka ga nurun ala nur amma dan ka tara ilimin zamani babu ilimin addini ba za ka samu wannan hasken ba to tunda baka samu wannan hasken ba kai ma za ka ganka cikin takura ga ka ana ta prop prop amma baka cikin farin ciki baka cikin walwala zuciyarka a kuntace a takura take saboda babu hasken ilimi saboda wannan abin duk da ka tara ba sunansa ilimi ba duk ilimin da babu sanin Allah da manzansa ba ilimi sunansa ba na fata an gane wa minha daga cikin abin da ke sa zuciya ko kirji yayyalwa yayyi fadi al'inabatu ila Allah komawa zuwa ga Allah wa mahabbatuhu bi kulli qalb da kaunar Allah da dukkan zuciyarka karka bawa Allah wani portion wani bangare na zuciyarka so Allah gaba ɗaya zuciyarka ta zama tana son Allah da haka ka dinga komawa da ka dinga mai da al'amuranka zuwa ga Allah sannan kuma ka dinga ƙaunar Allah da zuciyarka gaba ɗaya walil mahabbati tasirun ajibun mana ya ce ƙauna ko soyayya tana da wani tasiri mai ban mamaki fin shirahi sadiri wajen kawo faɗi da yalwar kirji da haka matukar kana ƙaunar Allah to za ka dinga samun yalwar kirji wa ɗibin nafs da daɗin rai sai ga mutum ba shi da ko kwabo amma wallah hankalinsa ba tashe ke ba amma ga wani can da kudin amma duba da yanda kasuwa take da yanda abubuwa da yanda labari yake ji kullum hankalinsa a tashe ke ga kaya kada ya karye kada a samu kaza baya cikin nutsuwa ga miliyoyi kaza ya ba su baya amma wallah a cikin kunci yake amma ga wani bawan Allah ba abin da ya shafe shi in ka ganshi kai ka rantse da Allah ba shi da matsala an fahimta ko sai ka rantse da Allah ba matsala ba shi da kuɗi kuma Allah maɗaukakin sarki irin waɗannan fan Allah ya tashi ma gata sai ya haɗa ka da matar da ba tashin hankali in mata ka ɗan shiru wai menene rayuwar nan nawa take sai ga ta ƙara kwantar ma da hankali sai ka sake jin wata dumani na ta shige ka an gane amma in Allah ya tashi ma uba ya tashi wato yi maka gana maka azaba wani lokaci sai haɗa ka da ifiritun minal jinni sai ka gama bayanin ta ce to me kake nufi mata ka gama ta gane ba kenan an gane ko so saboda haka wannan shine da haka in Allah madaukakin sarki ya bawa mutum wannan arzikin na komar da al'amuransa zuwa ga Allah ya zama yana da kaunar Allah madaukakin sarki a zuciyarsa to zai ga tasiri na ban mamaki samun yalwar kirji zai samu farin ciki da daɗin rai wa kullama kanatil mahabbatu aqwa duk sanda kaunar Allah ta ƙara ƙarfi kana sadru ashrahu kirji yana ƙara yalwata ya faɗi kaji ko kana ƙara kaunar Allah kirjinka yana ƙara yalwata yana ƙara faɗi wala yadhiqu illa inda ru'yatil battalin in kaga zuciyarsa ta kuntata in kaga kirjinsa yayi kunci baya samun wannan sai in ya ga mabarnata ru'yatul battalin in yaga masu zaman banza wanda ba sai inda rayuwa ta dosa ba yaga mabarnata masu aikin sabo to anan ne zuciyarsa za ta yi kunci ga hanyar farin ciki ga hanyar da mutane za su samu yalwar kirji amma kaga sun kama wata tasha wadda ba farin ciki a cikinta babu jin daɗi a cikinta to abin sai dinga kuntata masa sai dinga damunsa wa minha daga cikin abin da ke kawo yalwar kirji inji ibn al-qayyim dawamu dhikr yawan ambatan Allah yawan karatun alkur'ani Allah malam dole ka shiga cikin kunci dole dole ka shiga cikin kunci baka karatun alkur'ani in kuka ga baka karatun alkur'ani baka samun kunci to zuciyarka ta mutu amma zuciya rayayya a kwana ɗaya biyu ai da kaji ka shiga wannan to tuno zaka ga baka karatun qur'ani ba kwana ɗaya ko kwana biyu ko kuma yanda ka saba karatun alkur'anin baka yi ba dimanta zikiri ko karatun alkur'ani ko salatin annabi ko tasbihi ko tahmidi ko takabiri kana tafe kana zaune kana tsaye kana tuki kar ka bar ambatan Allah dimantar ambatan Allah falidhikri tathirun ajibun malam yace kaga zikiri algafata malam kaga zikiri yana da tasiri mai ban mamaki shi ma fin shirahi sadir wajen samun yalwar kirji in dai kana fama da kunci a zuciyarka to yawaita zikiri yawan zikiri yana kawo kunci ya kau daga zuciyarka wa minha wai daga cikin abin da ke kawo yalwar kirji al-ihsanu ila al ka dinga kyautatawa bayan Allah ka dinga kyautatawa halittar Allah ko dabbobi ma yi musu ihsani karka ce ai dabba ce ko dabbobi ne ka dinga yi musu ihsani ba wai mutane yan uwanka ba ka zama mai ihsani mai kyautatawa al'umma mai kyautata wa jama'ar da kake rayuwa a cikinsu da dukkan baiwa ko ni'ima ko arzikin da Allah ya maka ka zama khairun nas manyan fa'un nas ka zama mafi alherin mutane wanda ke amfanar da mutane kamar yadda na ambata ɗazu kamata ya a ce ka yi ƙoƙari duk damar da kake da ita al'ummar da kake rayuwa a cikinta sun amfana ya kamata ka kamar yadda na ambata za a ga da yawa mutane sun yanzu akwai wani da ake bani labari aka ce ya yi ritaya amma ko da yaushe abin da yake faranta masa rai in ya ga mutanen da suna nan suna cin abinci da shi ya samu musu aiki ya ce in ya tuno rayuwar aikinsa ya ce ba abin da ya fi faranta masa rai irin ya yi silar samun abincin mutane da yawa lokacin yana kan matsayi kaza ya yi ta jawo mutane yana ba su aiki ya yi ta amma wani sai kofa ta expire a hannunsa bai bayar ba bai amfane ta ba haka yana da dama sai a bashi slot daya slot biyu kawai sai ya tattara ya aji ya yi kasuwanci babban dan kasuwa ne a unguwar ba wanda ya mori arzikinsa har ko dai ya mutu ya koma zuwa ga Allah ko kuma Allah ya kawo ƙarshen karewar dukiyar ba zai iya tuna wani mutum ɗaya da ya zama mutum ya kafu akan kafafuwansa ta ƙarƙashin arzikinsa ba zai iya tuna ma ba amma malam wani za ga malam mutanen da suka zama mutane ta karkashinsa Allah ya yawa da su akwai farin ciki ko komawa ya Allah ya jarabce shi da babu a rayuwarsa in ya zauna kawai ya kalli mutanen da ya gina wannan ya ishe shi farin ciki wannan kadai ya isa ba zai kamu da hawan jini ba saboda yanzu rayuwar ta canza arzikinsa ya yo baya saboda ya amfanar da al'umma Allah ta'ala in ya ma kawo jarabawar to Allah zai buɗa masa yalwar kirji ba zai dinga shiga cikin damuwa ba zai dinga takura ba wannan shine abinda yake kawo yalwar kirji da haka in ka samu dama karka kurumce karka makance karka fita daga cikin jama'arka karka koma gefe guda saboda ka samu duniya kana so ka ci duniya ka da tsinke kai kadai da haka daga cikin abin da ke kawo da haka za ga ga gida kato ga babban mota ga mata wadda kake so amma ba farin ciki ga kuɗi kana ta murginawa kana ta juyawa nan da nan ana ta harkoki ana hada-hada amma farin ciki babu ka ji an ce mutum mai kuɗi alsa ta kama shi saboda Allah ya hana shi ma ya zauna ya ci abinci ka san gwala-gwalan Allah ya fi dubu ko ina gaya maka wannan zancen ya kaza ba cin abinci ko kuma kawai saboda tunanin kuɗi da waye kwanta ya kasa bacci akwai wanda kullum ya sha kwaya zai bacci kuma duk inda aka dan taba kofa tace girarren shikenan bacci ya tashi kuma sai Allah ya hana shi yin qiyamul layli kaga asara goma da ashirin bacci ya kaurace wa idan kuma ba zikiri ba ambatan Allah haka zai ta juyi ta juyi hatta matsala ilfajir Allah ya kiyaye wa tanfa'uhum bima yumlik bima yumkinuhu min almal wato wa naf'uhum ka zama mai amfanar da halittar Allah bi ma yumkinuhu da duk abin da zai iya yiwa da ka samu minal mal na dukiya wal jahi da matsayi amfanin matsayi kenan ka zama honorable ko zaɓaka aka yi ko appointment aka baka ko aikin gwamnati ne yanayin kada ɗinka ya kai ka gurin to wannan ka zamanto mai amfanar da mutane ka amfanar da su da dukiyarka in dukiya Allah ya baka ka amfanar da su da matsayinka ka amfanar da su da kujerarka ka amfanar da su da ofis ɗinka madalla da irin ku in kuka zama a cikin al'umma wan naf'i bil badin ala gafata malam dinga amfanar da halittar Allah da jikinka karka damu da makota duk ba sa share kwata ka samu dama ka sharo tun daga farkon layin ku har ƙarshe ka fito da ita waje a tattare ta samu mai kwashe shara ka ce ya kwashe karka damu da wani ba ruwansa kwatarsa ta cika su wani in dan su ne layi karka damu da wannan amfanar da su baka da kuɗin da zaka ba amfanar da mutane amma Allah ya baka lafiya kuma kana da lokaci to tunda kana da lokaci yi wannan aikin mana kai wannan aikin shi ma aikin alkhairi ne za ga mutane da su ba sa kula da irin wannan sai mutum ya ta mita wayannan makotan in dan ta karka damu da wannan ai shi duk wanda yake so ya gina alheri baya kallon sai mutane sun zo mutanen ba zuwa za su yi ba kai kuma sai zama ba kai ba kuma kana nan din lafiyar da karfin jikin sai ta zo ta tafi kana son ka yin baka yi ba lokacin da kana yanzu ma baka ba in ma kana son ka yin ba za ka iya ba da aka zamanto mai amfani da mutane bil badan da jiki wa anwa'il ihsan kai ihsani yana da yawa nau'o'i daban-daban na ihsani nau'o'i daban-daban na ihsani to in ka lazumci wa'annan shawarwarin da malam yake baka wallahi zaka samu kwanciyar hankali a musamman a wannan rayuwar wallahi za ga kowa a gigice wanda ba akan irin wannan tafarkin yake ba amma wallahi za ka Allah ya samun maka nutsuwa ba wai wani abu ka tara ba amma Allah ya baka nutsuwa in kuma Allah ya tara ma Allah ta'ala zai tsare ka da wannan fituntunin na wannan zamanin Allah zai tsare maka iyalanka akwai cutar da kana ta fama da ita an yi maganin an yi gwaje-gwaje an je kasashen waje har yanzu Allah bai ga dama ya yayi ma wallahi in kala zamci wa bayinsa ihsani za ka ga ihsanin da Allah zai ma kana da wani ɗanka kangararre an yi an yi an kai shi gidan horo an yi addu'ar an yi kaza wallahi farantawa wani fitar da wani daga cikin damuwa ka gani haihuwa kake so abun ya gagara kai kyautatawa wani ka gani akwai wani bawan Allah da aka ce yana da kuɗi mai tarin yawa ga gidansa mata hudu za su iya shiga kuma ga 'ya'yan saudi sun gama jami'a wajen 'yan mata guda uku kullum babban farin cikin sawaye zai sallama ya ce yana son su in karatun ne sun gama da haka in ya kwanta sai kasa bacci duba da wayannan 'yan matan ya san sun kai munzalin aure kuma karatun nan akwai sun yi na zamani wadatan nan gashi yana da ita amma har yanzu Allah bai kawo musu miji ba wani lokaci in yana direban sa yana tuka shi sai ya ji shi yana ta yana ta kaman tsaki haka ko yana ta nuna damuwa wata rana sai direban yake ce alhaji naga kamar kana cikin damuwa ya ce wallahi yaran nan ne wallahi duk ga makaranta an gama yar ta gama ita kanwar ta gama ita ma duk sun gama su yara uku to direban la'alla ɗalibin ilimi ne sai ce alhaji ni kam da zan ba da wata shawara amma dai shawara tana da wahala sai ce wace shawara ya ce alhaji arzikin da Allah ya maka ba na mace ɗaya ba ne ‘ya'yan mutane suna nan su ma suna buƙatar irin kuma wadata su yi aure su ƙara ka riƙe mace guda ɗaya kana da gida kana da yalwar da za ka iya yalwatawa ni ina ganin da za ka faranta wa 'ya'yan wasu ka yaye wa baban wata damuwa Allah zai yaye maka taka damuwar karatu ne wannan ko ba karatu ba ne karatu ne yi shuru ya ce to zan duba shi ne kuma da ya je sai ya zauna da matar ita ma sai ya mata wannan karatun da Allah ya so ta da rahama ita ma sai ta karba wallahi yanda ake ba mu labarin cikin kankanin lokaci kawai yasa aka samo masa yarinya aka fara neman auren nan da na ana yin auren a shekarar gaba ɗaya ba wadda ba a yi wa aure ba haka Allah yake haka ka'idar Allah take so mutane sun kasa gane wannan sirrin mutum yana cikin yana cikin damuwa yana cikin kunci yana cikin ainihin bala'i amma kuma ga hanyoyin fita daga cikin damuwar shi kuma ya kasa gani ai wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi haka ka'ida take Allah yana taimakon bawa matukar bawa ya lazumci taimakon bayan Allah Allah ya ba mu dacewa wa min hashaja'a daga cikin abin da ke kawo yalwar kirji akwai jarumta ba a so ka zama zabo ka zama rago ka zama matsoraci daga cikin abin da ke kawo yalwar kirji malam ya ce akwai shaja'a fa inna shuja'a munsharihu sadr domin jarimi sadauki munsharihu sadr zaka same shi mai yalwar kirji ne wa amma suru yake cewa wa amma sururur ruh wa ladzatuha amma farin cikin zuciya da jin daɗin zuciya fa muharramun ala kulli jabanin haramun ne ga dukkan wani matsoraci ko wani mawaki ya ce matsoraci ba shi zama gwani ko wane ne haka wani mawaki ya ce ko ya ce matsoraci ba shi zama gwani ko wane ne to kaga anan ma sai mala ya ce ka samu farin cikin zuciya ka samu jin daɗin zuciya a to sai ka zamanto kai ba shuja'a ne sai ka zama jari sai ka zama mai ƙarfin zuciya ga jarabawa ta haɗo amma ka karɓe ta ka kuma yi jimiri a ga kamar ba kai bane kai wata hasara kamar ba kai bane shagon ka ya samu matsala kamar ba kai bane abin hawan ka yasa kana da jarumta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai randa a cikin garin madina aka ji wata ƙara sahabbai duk ba su zama tsorata ba ragwaye amma yanzu ana ta jin mutum yana ihu cikin dare yana neman agaji kowa yana ƙara wani in ya fito kai ka ce ɗauki zai ka duba zai sakata sakalauta ya sa sakata kuwa sai ga sahabbai sun yi waje suna fitowa sun doshi inda ƙara take sai ga annabi shi kuma ya dawo daga inda ƙara take akan doki ko sirdi babu yana ku koma ku kawo lantura an gama an gama an yi kiliyarin ku koma ba wanda an gama da wannan matsalar amma ka dangare ya shiga ɗakin ka karga mata ka fitowa amma mala da ufa ɗalibu wal matsulub kenan fa muharramun ala kulli jaban tana gashi na kana ina yana ina haba ma fa muharramun ala kulli jabanin kama huwa muharramun kaman yanda alherin Allah na samun farin cikin zuciya da daɗi a rai an haramta shi ala kulli bakhilin ga dukkan wani marowaci ba wanda zai siffanti da ruwa ka gan shi wai cikin farin ciki cikin jin daɗi ba za ka samu wannan ba da matsoraci da marowaci wai an haramta musu samun farin ciki an haramta musu samun jin daɗi a cikin zuciya za ka gan shi kamkila yana cin abinci mai kyau yana kaza amma jin daɗi ai jin daɗin zuciya jin da wannan na baki ne ka tattauna da ka haɗe ya babu jin daɗi jin daɗi shine jin daɗi a zuciya to an haramta wa duk wani matsoraci an haramta wa dukkan wani maruwaci wa ala kulli mu'ridin anillah da duk wanda ba ruwansa da Allah shine mu'ridun anillah ba ruwansa da Allah to an haramta masa ko da zaka iya ganin sa da tarin kuɗi zaka iya ganin sa da mulki wannan kuma Allah ta'ala ai duniya ita ba ma'auni bace ai a wajen Allah yana bawa wanda ma wato ba musulmi ba ma gaba daya an fahimta ko da haka wannan ba ma'auni bane annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da duniya ta kai fuffuken sauro daraja a wajen Allah da kafiri ba zai iya samun ruwa makwarwa ɗaya da zai sha ba ai duniya hayaniya ce shirme ce da haka duk wanda ba ruwansa da Allah zaka iya ganin sa da mulki zaka iya ganin sa da kuɗi kai a tsammanin ka yana yawo da jiniya kamar farin ciki yake ji kai ka ɗauka zuciyarsa akwai iyalwa au gane kai ka fahimci dukiya ko kuma wadata ko a ko ko mulki shine yalwar kirji Mm-mm. yalwar kirji daban yake natsuwa babu wata kasuwa ta sai da ita Allah ta'ala ne yake sai da ita yake sai da ita yanzu mallam yana gaya ma hanyoyin da ake bi a same ta kwanciyar hankali da yalwar kirji waɗannan su ne da haka duk wanda ba ruwansa da Allah ghafilin an zikirhi ba ruwansa da ambatan Allah jahilin bihi bai san Allah ba wa bidinihi bai san addinin Allah ba muta'alliqil qalbi bi ghairihi zuciyarsa ya rataya ta da wani Allah yana ganin wani Allah ne zai masa yana ganin wani Allah ne zai bashi ba Allah bane in ya samu yana ganin wani ne lokacin ayayi to an ce sai mun yi sauri ko kuma mu samu guri mu tsaya wala ibrata bin shirahi sadri hadha li'aridin babu wani abun izina ko abun lura bin shirahi sadri hadha dan kaga kirjin shi wannan gafalallen da bai san Allah ba wanda yake ba ruwansa da Allah ba ruwansa da addinin Allah dan ka gan shi kamar yana cikin walwala ko kirjinsa a buɗe yake to kar ka yi la'akari da wannan li'aridin saboda wani dalili haza kana iya samun wannan saboda wani dalili wala bi dhiki sadri haza kar ka yi la'akari dan ka ga wani kamar mutumin kirki mutumin Allah amma kuma kamar zuciyarsa a cikin kuntata da takura take to wannan shi ma kar ka yi la'akari da wannan fa innal awarida tazulu abubuwan da ke bujirowa da ke sa hakan sukan gushe bi zawali asbabiha da gushewar sabubbansu wa innal mu'awwal abun lura abun da ake komawa zuwa gare shi ala sifa ana kallon sifa ce allati qamar bil qalbi irin siffar da ta tsayu ga wannan zuciyar tujibun shirahahu wanda wannan shi ke wajabta irin sufofin suke wajabta samun yalwar zuciyar wa hafsahu ko kuma tsukewa da kuntatar zuciya din fahiyal mizan wannan shine ma'auni wannan gabar insha Allah wa minha bal min a'zamiha ikhraju daghalil qalb yana daga cikin abin da ke sa a samu yalwar kirji bal ma yana daga cikin mafi girman abin da ke sa a samu yalwar kirji shine fitar da daghalil qalb duk wani datti da aibu irin na zuciya minas sifatil mazmuma daga siffofi ababen zargi kamar siffofi wasu da aka ambata irin jahilci rashin sanin Allah irin abin da ya shafi ainihin wato tsoro da rowa wa min hutar ku fudulin nazar wal kalam daga cikin abin da ke sa a samu yalwar kirji akwai barin wato fudulin nazar kallon da babu bukata wal kalam da zance ko surutun da babu bukata wal istima' da sauraron da babu bukata wal hulɗa da hulɗa da mu'amalar da babu bukata wal akali da cin abin da babu bukatar a ci wal naumi da kuma baccin da babu bukatar a yi shi wannan za mu tsaya a nan insha Allah wani darasin za mu dan ƙara buɗe nan sannan mu shiga wani fasalin abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin